والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara jaddada yabo da godiya ga Allah subhanahu wata'ala wanda cikin amincewa rayuwar mu ta iso wannan rana ta Laraba yau 22 ga watan Zulhijja shekara 24 ga watan Zulhijja shekara 1447 bayan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam insha Allah za mu ci gaba darasin da muke a wannan littafi na al'adab al-mufrad na imam al-muhaddithin abu abdullah muhammad ibn isma'il al-bukhari wa rahimahullah muna roƙon Allah ya mana muwafaka za mu tashi babi na 476 yace babun man bakhila bis sala har yanzu dai ana tattaunawa cikin mas'alar da ta shafi sallama babin da zai magana akan wanda ya yi rowar sallama domin abin da aka ta umarni a baya cikin hadithan da muka ji shine yawaita ta ifsha'inta da kuma irin albarkar da yake kunshe a cikinta قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل بن سلمان سليمان عن موسى بن عقبة قال حدثني عبيد الله بن سليمان عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال الكذوب من كذب على يمينه والبخيل من بخيل بالسلام والسروق من سرق الصلاة an samo daga wato Muhammad dan Abubakar shi kuma daga Fudail dan Suleiman daga Musa dan Uqba daga Ubaidullahi ɗan Suleiman daga babansa, shi kuma daga Abdullahi ɗan Amr ɗan As, Allah ƙara musu yarda ƙala, Abdullahi yake cewa, wato kenan hadithin ba marfu'i ba ne, hadithi ne wanda yake mawqufi duda akwai lafuzzan da suka fito a ciki a matsayin marfu'ai. kamar lafazan farko albakhilu man bakhila bisalam ya zo shi hadisi daga annabi to na abdullahi dan amr ke cewa alkazubu man kazaba ala yaminihi maƙaryaci shine wanda ya ƙarya a rantsuwarsa ba ana nufi sai a rantsuwa ne kawai ake yin ƙarya ba wato babu wanda ya kai wannan yin ƙarya wanda ya yi rantsuwa kuma ya rantsuwa kan ƙarya ai ita ce ma ake kiranta al-yaminul gamus rantsuwar da mutum yayi ta ya san a ƙarya ce sai aka kira ta mai nutsarwa saboda tana nutsar da ma'abucinta a cikin zunubi kane kane eh to al-kadhubu man kadhaba ala yaminihi don haka a kiyaye wato yin rantsuwa akan ƙarya ce wallahi wallahi kaza wallahi kaza kuma yana sane yana so a yarda da shi ba wai ta zo ne a matsayin lagawul yamin ba tunda ai rantsuwa kashi uku ne ko al-yaminul munaqida lagawul yamin da kuma abin nan abin nan al-yaminul gamus to ba ta zo ne a matsayin abin nan lagawul yamin ba lagawul yamin wannan ba a kama mutum a kanta amma dai ita ma ba a so a yi shi ne rantsuwar da ba a bukatan a rantse mutum ma bai san ya yi ta ba bisa al'ada ke e i walla la walla mun tashi lafiya wallahi lafiya kalau me ya kawo wallahi a ciki to irin wannan ba wai ya faɗi rantsuwar ne a kayan na gawal yamin ba da niyya ya faɗa to ba wanda yake shi ƙarya wal bakhilu man bakhila bis salam babban marowaci kuma shine wanda ya rowa sallama sallama ma ya kasa yin mutane to kaga babu wanda ya kai shi rowa ko ba ma abu ne nasa ba daga Allah ne ya ce assalamu alaikum amincin Allah ya tabbato sai rowa amincin Allah ma ga mutane ba ma mallakarsa ba to akwai wanda ya kai shi rowa kuma a ce mai sauki da ba ta bukatan wani effort to mutum ya ƙiya yi to ya zama babban marowaci wasaroku man saraka sala babban ɓarawo kuma shine wanda ya saci sallarsa wato yake iya cika sallarsa wasu abubuwan da ake so a yi sai bai yi su cikakku ba ruku'u ne sai bai cika yadda ya kamata ba dagowa daga ruku'u a tsaya yana dagowa kafin ya gama miƙewa ya koma to kaga wannan ya yi sata a cikin sallarsa to ba wanda ya kai shi sata kayan Allah ma sai ya taɓa ana so ka cika ibada sallah kuma babu wadda ta kai ta duk da cewa hadisin da'iful isnad amma mun ji cewa akwai waɗansu ma'anoninsa sun zo su marfu'an daga annabi sallallahu alaihi wasallam babban abin da dai shi wannan hadithi yake nunawa mawqufi shahidin nasa shine wal bakhilu man bakhila bis salam kan haka ne ma yar tarjaman babin قال حدثنا إسماعيل ابن أبان قال حدثنا علي بن مسحر عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي هريرة قال أبخل الناس الذي يبخل بالسلام وإن أعجز الناس من أعجز بالدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وأن حديثي نينا na Abu Hurairah shi ma hadisi ne wanda yake a mauqufi isnadin ya kai zuwa ga Abu Hurairah ta Allah yarda da shi yace abkhalun nas mafi rowan mutane allazi yabkhalu bis salami shine wanda ya rowa sallama duk wata rowa a bayan rowa sallama take saboda ita sallama babu abin da kai ta sauki kuma kana nema wa mutum ne wani abu wanda yake wajen Allah shi kuma Allah din zai bayar mai yawan badawa ne to ko mutum wannan din ma sai ya kwangenta ga jama'a bai yi ba to babu wanda ke shi rowa kaga magana Abu Hurairah ta zamo ɗaya kenan da tawa da ta Abdullahi ɗan Amr ɗan As kenan wannan magana tabbas sun jiyo ta ne daga Annabi sallallahu alaihi musamman wannan a hadithin Abu Hurairah ta mawqufi shi isnadin sa ingantacce ne yace wa inna a ajazan nasi kuma wanda yake fi rago ya fi ragwantaka al'ajazu shine ragwantaka wanda ya fi ragwantaka a wajen mutane cikin mutane man ajaza du'a wanda ya gaza yin addu'a babu rago kamar sa eh ya gaza yin addu'a roƙon Allah shi ko Allah ya ce a roƙe shi so yake a roƙe shi wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin ubangijinku ya ce ku roƙe ni zan amsa muku waɗanda suke ga sun fi ƙarfin roƙon Allah to sai sun shiga cikin wutar jahannama ji Allah shi Allah so yake ka roƙe shi in baka roƙe shi ma ka nuna ka fi ka roƙe to sai azabtar da kai sabanin ɗan adam shi ɗan adam shi baya so ka roƙe shi nan ne zai tsane ka amma in baka roƙansa to sai a zauna lafiya shi suka wani mai hikima yake cewa la tas'alanna bunayya la tas'alanna bunayya adama hajatan wasallil ladhi babuhu la yuhjabu والله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم إن إن إن سألته يغضب wai kada ka roƙi ɗan adam wata buƙata ka roƙi wadda kullum ƙofarsa ba a kange ta ba shamaki Allah kenan Allah yakan yi fushi ne shi in aka daina roƙonsa in ba a roƙe shi ba sai ya fushi ɗan adam ko in ka dame shi da roƙo ko yana bayarwa ko yana yi in aka baya so a dame shi da zaran an dame shi to kuma zai kai munzalin da zai ji ya fusata to kaga sabani kenan to babu babban rago kama wanda ubangiji ma zai kasa roka shi ko ubangiji kullun fadarsa a buɗe ne وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون bayina in sun tambaye ka game da ni nesa inke ko kusa bai ma ce ka faɗa ba kawai sai ba da ansa directly dan ma kar a samu tawahhumin akwai shamaki annabi zai iya zama shamaki tsakanin Allah da bawansa duk sauran tambayoyi ana cewa yas'alunaka anil yatama qul islahu lahu khairu يسألونك عن المحيض قل وأذى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس لا أتي قل قل قل amma nan sai ba a kawo kul din ba dan ma karka tsammaci cewa annabi zai iya zama shamaki ko waninsa zai iya zamantowa dan iso ba tsakanin Allah wa man yahulu bainal abdi wa rabbih haka cikin wani hadisi annabi ya faɗa wa zai sha makance tsakanin bawa da ubangijinsa da haka Allah duk lokacin da bawansa ya roƙe shi yana ji amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wane ne kan yake jin kuntatacce duk lokacin da ya kira shi ya yaye masa wannan abin takaicin Allah ne wa ja'alakum khula yace a ilahum ma Allah akwai wani Allah ne in ban in ban da shi abin bauta in ban da Allah da haka shi yake so shi kullun so yake ka roƙe shi to wanda ya zama wallahi sahabban annabi ba sa raina addu'a karka tsammata sai babban abu ne wai zaka roki Allah wata babbar bukata kake da ita tukunna sai kai ta mararecewa Allah wata babbar matsala ce ta sha gaban ka sai kamar karaman matsala ma roki ubangijinka karamar bukata roki ubangijinka sahabbai takalmin su idan ya tsinke sai suka daga takalmin suna so su kulle sai su roki ubangiji Allah ya ba su ikon gyara takalmin nan ya kyau dinke takalmi fa sai ga wani abu ne karami ko to hatta wannan suna neman agajin ubangiji dan haka a kowane al'amari na mas'alarka roƙi ubangijinka eh Allah ta'ala yana so a roƙe shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya kai shi addu'o'i kuma yana da jawami'ul kalimi a wajen addu'a wata rana ummul mu'mini na Aisha tana ta addu'a tana ta addu'a annabi ya fita ya dawo ya same ta tana ta bugawa abubuwan da take roƙa ta roƙi wannan ta roƙi wannan ta roƙi abubuwa da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce in koya miki wani abu man wanda zai tara miki wannan din duka sai koya mata addu'a wacce take jami'a mu koyi addu'a wajen annabi kuma mu nace wajen addu'a shi Allah yana son naci yana daga cikin sharuɗan karɓar addu'a ma a wajen Allah naci karka ce za ka yi addu'a kawai sama sama ka wuce ita yi yi kanana ta ka sake yi kanana ta ka sake yi kanana ta yana daga cikin sirrin karɓan addu'a naci ka nace ma Allah kuma a samu lokacin ijaba kuma a cika sharuɗa tunda mun san sharuɗan suna nan ko mun sha ambatonsu a cika irin waɗannan sharuɗa in sha Allahu sai a bar ma Ubangiji kuma lamarinsa Allah ya sa mu dace babun assalamu ala sibiyan babun da zai magana sallama kuma ga yara yara ne suke wasa sai ka zo za ka wuce sai manya ne za a yi wa sallama ko ko yara ma ana so a musu قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا شعبة عن سيار عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله بهم an samu hadithi daga Ali ɗan Ja'ad shi kuma ya ce Shu'uba ya ba shi labarin shi kuma daga Sayyar daga thabitin al-bunani daga Anas dan Malik sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallama annahu cewa shi Anas marwa ala subyanin ya wuce ga wasu yara fa sallama alaihim sai musu sallama yara ne ya gani Anas dan Malik sai musu sallama wa qala sai ya fada ma waɗanda yake tare da su kana annabi sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu bihim annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi yakan yi musu sallama ai akwai hadithin da bukhari ya kawo a sahihinsa har cewa Anas dan Maliki ne yana yaro Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan zo ya same su inda suke wasa ya musu sallama sai kuma ya kira Anas a cikin su ya ce zo mu je zan aike ka wani bukata ta kaga Anas shi yasa ya koya tun yana karami tunda ya zauna shekara goma yana hidima a Annabi sallallahu alaihi wasallam to da wannan hadisi yana nuna mana shi ana so a yi sallama a yara abu na farko an musu addu'a neman amincin Allah ya tabbata gare su in suka samu wannan sun san dacewa sannan na biyu kuma ana ɗabi'antar da su a kayan tarbiyya tarbiyya wacce take ta musulunci don ka san su yara kwaikwayon manya suke da'iman haka abin yake abinda suka ga manyan da ke tare da su suke yi haka su ma suke yi wanda suka fi rinjaye ko waɗanda suka fi tasiri a rayuwarsu sun fi ɗaukanta su kai wani lokaci ko waɗanda suke da tasiri a rayuwarsu wato wato yara sukan kwaikwayi ɗabi'ar wani ƙwarai da gaske wata rana da jimawa tun ina matashi a wani gari muna sallah to ina karantarwa a islamiyya lokacin akwai yaro ɗalibi na an zo za a yi sallah yana gefe na to da yake yana ƙasa da ni ina kallonsa ƙarami ne su a lokacin a garin ba sa kama hannu ni ne yake kamawa yaron ana cikin sallah ya yi ɗaga kai sai ya ganni na yi haka na kama hannu sai ya ɗora hannunsa da yake yana ƙasa da nishi ya saka kaina a sunkuye zan gan shi sai ya daidaita ya sake duba ya kwatanta irin yadda nawan yake wala Allah ko tunowa ya cewa babansa ma yana yana cikin sahun babansa kuma shine a gefe Musa yana tsakiya sai ya daga kai kalli babansa babansa ya ga a sake sai haka ya dube ni ya gana wani kuma a kame sai ya sake hannunsa to ni nake da yake karami ne yana ƙasa da ni ya kusa ya bata min sallah a lokacin to sai na fahimci tasirin tasirin iyaye eh to wani lokaci kuma akan ban na iyayen ma wanda ya tasiranta a wata gaba yata ce ta yi karatu ba karatu ne ma na na addini ba ba ƙur'ani ba ne karatun boko ne ta ambaci wani abu yarinya karama da ta ambata sai na mata gyara sai na ce mata wannan ba haka ake cewa ba kaza ne sai in gyara mata sai ta shiru sai na ce faɗa mana sai ta ce ita ba haka malam ya koya musu ba sai ce kin kuma faɗi gaskiya ba kashe gari sai nika gari sai tafi makarantar je ne gyaran daga tushe eh to kaga su yara kullum sukan kwaikwayi wanda ya yi tasiri a rayuwarsu. To shi yasa in ana ɗabi'u masu kyau kwaikwaya za su yi, in aka yi akasi kwaikwaya za su yi. To shi yasa ka irin waɗannan forces of socialization sun bambanta akwai significant others wanda tun daga gida ake farawa. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a tarbiyyarsa yara ƙanana yara ƙanana baya barin sai yake koya musu abu. Abdullahi ɗan Abbasin ya kiyaye maganar da annabi ya gaya masa, ya ɗauke shi a kuturin jakinsa, ya ce, Ya gulam, inni u'allimuka kalimati, ya kai ɗan yaro, zan koya maka wasu kalmomi, Abdullahi kuma ya rike yana yara. Har ya gaya mana wa muka fa'idanta abubuwa da suka shafi tauhidi sosai, mun san hadithan ko? Agola ne a gidansa, Umar ɗan Abu Salama, ya ce ina ƙarami agola a gidan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam idan za mu ci abinci ya ce ka ne dai ta tishu fi sahfa hannuna sai dinga kyakkyawayawa a cikin akushin na taɓa can in taɓa can sai annabi sallallahu Alaihi wasallam ya ce masa ya gula sammillaha wa kul bi yaminik wa kul mimma yalika ya ce ya kai yaro in za ka ci abinci ka ce bismillahi kuma ka ci da hannun dama kar ka ci da hagu kuma karkaci wani gu gabanka za ka ci in kuna ci kai da wasu kaga abu uku yana ɗan ƙaramin yaro fa amma a lokacin sai ya ce wa kanat tilka ta'imati ba tunda annabi ya gaya mu wannan sai ya zamanto wannan shine salon cin abinci na bai manta wannan ka'idar ba to don haka ko don ba komai a koyawa yara sallama a dinga koya musu ɗabi'u yanzu yaro zai iya tahowa ya shigo gida idan ya shigo gida ni ka'idar da nake yi ina zaune haka misali sai yara ƙanana sai suka shigo kawai sai in ce ba ku yi sallama ba ka san yara sukan yi gardama sai su ce mun yi sai in ce to ai ni din ban ji ba ku je ku ku sake yi eh to ko irin wannan kar a raina domin idan ana musu ana musu to sai su kiyaye lalle fa ka'ida ce sallaman nan kuma ana so a daga sauti to wannan yana daga cikin abin da ya saka aka yi umarni kuma har ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ga yara kanana yakan mu sallama kaga za su fahimci cewa haka tsarin musulunci din yake kuma har ilau yana koyawa manya su kuma su zamanto masu tawadu'i ka su rika jiji da kai ka san wani lokaci babba sai dinga ci ga ai ba zai shiga kasafin yara ba yaushe kuma zai tsaya yana sallama a yara amma in ya zai musu sallama din yanzu shi ma ya lowaron din kansa to haka ake son tawadu'i a hidima ta shari'ar musulunci Allah ubangiji ya datar da mu قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عيسى بن يونس عن أنبسة قال رأيت ابن عمر يسلم على الصبيان في الكتاب daga Muhammad dan Ubaidin shi kuma Isa dan Yunus ya karantar da su shi kuma daga Ambasa Ambasa yake cewa ra'aitu ibn Umar naga Abdullahi dan Umar yusallimu ala sibiyani yana yin sallama ga yara kanana fil kuttab a makaranta wajen da ake koyawa yara karatu da rubutu ɗan ƙaramin waje da ake koyar da su alkira'atu wal kitaba shi ne ake ce da shi kuttab to yara suna makaranta ma wajen da suke karatu abdullahi ɗan umar in yazo sai musu sallama ce assalamu alaikum to don kada kada kada a raina hidimar yara ko da yara ne suke ɗan wasa a waje kuma sai manya suka zo suna so za su zauna zaure ne falo ne baranda ce manya sun zo suna so za su zauna yara suna zauna a wajen kar kawai daga zo kai ku tashi ku ku je can ku yi wasan ku haka a al'adance ake yi kawai sai ya ce assalamu alaikum ya ce wa alaikum salam to ku dan koma waje can ku je ku yi wasa eh a dinga kiyaye sallamar ana kwatantawa Allah ya datar da mu to kaga wannan yana nuna Abdullahi dan Umar yana da tawadu'i yadda yara ƙanana ga shi dai babba ne lokacin da shi ma yana cikin wanda Allah ya musu shekaru kamar Anas dan Malik shekara ɗari da goma Abdullahi dan Umar ya kai shekara tamanin da shida yana kuma cikin manya-manyan sahabbai ƙarshe waɗanda suke masu tarin almajirai da yawa to amma yana yin abubuwan da mutane suke rawaitowa wanda yake nuna tawadu'i da kankan da kai kuma yana nuna yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke yin koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam tunda sun ga annabi na sallama a yara su ma suna yin sallama ce babun taslimun nisa'i ala rijal to ustaz da ustaz ya fa ya labarin sallama a tsakani taslimun nisa'i ala rijal sallaman mata ga maza قال حدثنا عبد الله بن يونس يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر أن أبا مروة مولى أم هاني ابنة أبي طالب أخبره أنه سمع أم هاني تقول ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل فسلمت عليه فقال من هذه قلت هم آني قال مرحبا بهم بأم هاني حديث yana da tsai kuma bukharin da muslim ma sun ruwaito shi a cikin sahihansu abdullahi dan yusuf ya ba su labari anan yana cewa malik ne ya ba su labari ibn anas daga abu nadar shi kuma daga abu murwata abu murwata maula ne na ummu hani ummu hani ibnatu abi talibin yar uwar wato yar abu talib ne yar uwar ali ibn abi talib akhbarahu ta bashi labari ita wato ummu hani ita ta bashi labarin ashe abu murwata annahu sami'a ummu hani'in eh yaji ummu hani taqulu tana cewa zahabtu ila annabi sallallahu alaihi wasallam tafi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ho yaktasilu annabi yana wanka wannan ya faru ne lokacin da ake fathu makka kuma ita ummu hani ta bada jiwari a wani ma'ana ta ba shi immunity kariya wanda larabawa suna wannan al'adan jiwar to da ta ba da jiwar shi wancan mutumin bai musulunta ba ta ba shi wannan kariya ta ce yana ƙarƙashin alfarmata sai ɗan uwanta ali ibn abi talib ya ce in mun gamu da shi wallahi sai mun kashe shi ta ce a'a na ce na ba shi ta ce sai mun kashe shi to shine ta garzaya wajen annabi ta kai ƙara shi in ta samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana wanka yassa Fatima ta tsaya haka ta sanya masa shamaki da mayafi tana ta bayan mayafi ta rike annabi sallallahu alaihi wasallam yana gyara jikinsa to ita ummu hani da ta je ta shine ta yi sallama eh wa huwa yaktasil fa sallamtu alaihi tace assalamu alayka ya rasulullah annabi ya amsa mata wannan yake nuna ashe babu laifi idan mutum yana wanka aka ma sallama zai iya amsawa wani irin wanka su ba sa cika yin wanka su tsiraitar da jikinsu ba in ba wanka na ibada ba mun gane don haka kai ma yanzu idan misali jikinka da wani tawul ɗinka ne a jiki sai kake gyaggyara jikinka kana bayan shinge sai aka zo ana ta sallama kai kaɗai ne a gidan misali sai ka ce wa alaikumussalam Allahumma illa idan har wajen da kake gyara jikin nakan banɗaki ne, ba za ka ambaci sunan Allah ba, domin an ce, Assalamu ismun min asma'illah, shi annau ba banɗaki ba ne a waje ne fili ne, an san shamaki ya sa kama a ce a samu wata katanga to ta nan kuma sai aka sanya masa mayafi inda yake gyara jikinsa. faƙal har ma annabi ya ce man hazihi wace ce wannan ya gane murya ne ta mace ƙultu sai na ce ummu hani ummu hani ce ƙala sai annabi ya ce marhaban bi ummu hani maraba da ummu hani har annabi sallallahu alaihi wasallam bayan da ya kammala sai tambaye ta kuma me yake tafi da ita sai ta gaya masa ta ce gashi nan dan baffan nan naka ne yace kaza yace kaza tana nufin aliyu take kiran sunan sama dan baffan nan naka ne yace kaza yace kaza kuma na bada jiwari annabi sallallahu alaihi wasallam yace kad ajarna man ajarti ya ummahani ai duk wanda kika bashi kariya mu ma mun bashi eh ba wanda zai taba shi to kaga nan ana nuna kenan ashe mace za ta iya yin sallama a namiji ko wannan mas'ala ce namiji ya sallama a mace mace ta sallama a namiji ya rabu kashi biyu wacce take ajnabiya da wacce take muharrama muharrama wannan malamai duka ba su hana ta yi sallama kai tsaye a mutum ba babu saɓani a tsakaninsu hasali har musafaha ma ya halatta tsakanin muharramai za su iya yi namiji da mace muharramai mun gane to wannan duk ba laifi ba ne sannan janibi guda kuma ajnabiya wasu malamai sun ce la'akari da waɗannan hadisai ya halatta za a iya imam bukharin ma ya kulla babi a cikin sahihinsa babu taslimin rijali lin nisa'i wa nisa'i lil rijal kuma ya kawo wannan hadisi na ummu hani kuma ya kawo hadisin ummul mu'minin aisha inda jibrilu ya mata sallama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hadha jibrilu yaqra'u alayki salam ita ma ta ansa ta ce wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuhu to kaga ya kawo yadda ya kulla babin nasa ya nuna jawazi kenan to wasu malamai sun ce ya halatta waɗanda suke ajinabai ɗin ba wasu malamai kuma suka ce eh ya halatta amma da da sharaɗi na farko idan an aminta daga fitina idan sallamar da mace za ta yi wa namijin ba zai sabbaba wata fitina ba ko kuma sallamar da namijin zai wa macen ajinabiya ba zai sabbaba fitina ba amma idan har a dalilin sallaman za a samu fitina ta sabbaba wala Allah iya samun sabo ta haka har a dinga tsayawa ana gaisawa yaya baban naki yaya anguwar taku alhali ajinabiya ce to kaga wannan sai zari'a ne da zai iya kaiwa zuwa ga fitina ko to kaga idan har ana tsoron irin haka zai faru amma idan mujarradin sallama ne kawai ba wani abu a cikinta in ba wannan din ba domin umumin abin da aka ambata idan musulmi ya haɗa ɗan uwansa ya masa sallama yana daga cikin haƙƙul musulmi a musulmi wasu malamai suka ce ta wannan janibin shi za a iya cewa ya halatta amma in an aminta daga fitina wasu malamai suka ce a'a bai halatta ba kamar imamu shafi'i ya ce bai halatta mace ta yi sallama a namiji ko namiji ya sallama a mace ba har sai ya kasance matar tana tare da waɗansu mata idan ita ɗaya ce ba za ta yi ba haka yake a wajen su imamu shafi'i duka dai maganar za ta koma ne zuwa game al'amnu min alfitna haka ne ko? eh Allah ubangiji ya samu dace Sheikhul Albani da ya kakkawo maganganu cikin silsilatu sahiha ya kawo sharhi kan wannan ya ɗayin bayanai sai ce abin da da ya fi al'aula as-samutu ay shiru shi ya fi duk da dai ga abin da malamai suka faɗa magabata Allah ya samu dace wani ma in yaji madawata da daɗi ba ya dinga rabka sallamar ba kenan ya ce an ce ya halatta قال حدثنا موسى قال حدثنا مبارك قال سمعت الحسن يقول كنا النساء يسلمن على الرجال isnadi ne kuma wanda yake hasan Musa ya labarta musu daga Mubarak shi kuma yace sami'tul hasana naji hasan yana fada wani hasan kenan albasari hasan albasari kaga ba tabi'i bane ko amma yana daga cikin ba sahabi bane yana cikin kibarut tabi'in to hasan albasari yake fada su sahabbai in sun ba da labari to suna ba da labarin kansu ne tabi'ai in sun ba da labari an kasance ana kaza to suna rufarin tuwa sahabbai ne kamar yadda sahabbai idan sun ce an kasance ana umartan mu ko an kasance ana hana mu nan kuma wa suke ishara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine nan ya kula yake cewa kunnan nisa'u yusallimna ala rijali ai mata sun kasance suna sallama ga maza nan yana nufin matan sahabbai matan sahabbai sukan sallama ga mazaje sai a koma dai zuwa ga wancan abin da aka ambata musamman mutanenmu da za su zo ‘yan baya ba irin sahabbai suke ba babun at-taslimu ala nisa' can ai mata ne su yi wa maza, to nan kuma maza su yi wa mata, duk dai abu ɗaya ne. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا عبد الحميد بن بهران عن شهر قال سمعت أسماء أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في المسجد وأصبة من النساء قعود فقال بيده إليهن بالسلام فقال إياكن وكفران المنعمين وإياكن وكفران المنعمين قالت إحداهن نعوذ بالله يا نبي الله من كفران نعم الله قال بلى إن إحداكن تطول أيمتها ثم تغضب الغضبة فتقول والله ما رأيت منه ساعة خيرا قط ولذلك كفران نعم الله وذلك كفران ni'amil mun'imin wannan hadisi ne wato wanda yake mai kyawu ingantaccen hadisi hadisin ya fara daga Muhammad ibn Yusuf ya tafi zuwa Abdul Hamid dan Bahran daga Shahar shine yace sami'tu Asma'a naji Asma'u tana ambatawa tana cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama marwa fil masjidi annabi sallallahu alaihi wasallama ya wuce ta masallaci ya shuɗe ta masallaci mata suna zuwa masallaci zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama ba a hana su dukkan salloli biyar akan yi da su wa usbatun minan nisa'i qu'udun wasu jama'a in an ce usba yan jama'a kaɗan wasu suka ce mutum uku su ake ce usba kamar yadda rahadu shi kuma daga uku zuwa tara na mutane wa usbatu minan nisa'i qu'udun wasu tsirarin mata suna zaune qala bi yadihi ilayhinna bis salami sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannunsa zuwa gare su tare da sallama ai mun ji a baya ba a daga hannu kawai ko sai da sallama ya daga musu kenan suna tantan nesa assalamu alaikum annabi ya musu sallama faqala annabi kuma sai ya musu wa'azi yace iyyakunna wa kufranal mun'imin kashedunku da butulce ma waɗanda suke ni'imtar da ku iyyakunna wa kufranal mun'imin kashedunku da butulce ma waɗanda suke ni'imtar da ku قالت إحداهن ɗaya daga cikinsu sai ta ce, Na'udhu billahi ya nabi Allah min kufrani ni'amillah. Muna neman tsari wajen Ubangiji ya annabin Allah daga butulce ma ni'imomin Allah. Ma'ana, muna roƙon Allah kada ya sanya mu cikin masu butulce wa ni'imarsa. Ƙara sai annabi ya ce, Bala, haka ne, wata ku yi addu'a kan. Inna ihdakunna ta tsolo aimatuha ko kuma bala'in yana takaririn cewa aiko kuna kafirce ma ni'imomi shi ne ce inna ihda kunna taɗulu aimatuha ɗayar ku zamanta zai yi tsawo matar da ba ta da miji ita ce al'ayyimu ko da ta taɓa aure ko bai taɓa aure ba yanzu tana zaune ita ce al'ayyimu da aka ce wa an kihul ayama minkum jam'in su kenan wasalihina min ibadikum wa ima'ikum in yakunu fuqara yughnihim Allahu min fadli to tadulu aimatuha zamanta na rashin aure wata yakan yi tsayi thumma tagababul gadaba kenan nan an yanke wani bayani sannan kuma sai ta samu sai ta sami miji ta aura bayan ta yi tsawon zama fa kuma Allah ya arzuta ta da miji thumma tagababul gababa sannan za ta iya fusata fusata tai fushi akan wani abu fa taqulu sai ta ce wallahi ma ra'aytu minhu sa'atan khairan qattu ai wallahi tunda muke da shi sa'a daya rana daya ne ban taba ga wani alheri tare da shi ba sai mace ta faɗa haka ce ita bata bata me ta taba dauka a gida mata sai su faɗa haka ko me ta taba dauka me ta taba abin nan a gida ta nuna kaman ba ta taba samu wani alheri tare da mijin ba annabi ya ce fa zalika kufranu ni'amillahi to wannan fa butulce ma ni'imar Allah ne butulci ne a wani go annabi ya ce wannan yana shigar da su wuta lokacin an yi aiki abin nan sallah idi bilal ibn raba ya raka shi ya ja Bilal ya raka shi sai ya tafi can sahun mata a baya ce ya ma'asharan nisa'i tasaddaqana fa inni ra'aytukunna akthar ahli an-nar ya ku mata ku yawaita sadaka dan ku samu ta goma shi wajen Allah dan kuna da tasgaro na gan ku ku kafi yawa wuta ummu atiya a lokacin ta tambaya ta ce me ya saka ya manzon Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tuksiruna al-la'na wa takfuruna al-ashira kuna yawaita tsinuwa a bakin ku dan abu karan za ku yi tsinuwa dan abu kadan za ku yi addu'ar jifa'i sannan kuma takfurnal ashira kuna butulcewa mazajen ku al ashira anan zamantakewa ma'ana mazajen ku to ma'anarta ne aka faɗa ana yace fa zalika kufranu ni'amillahi wa zalika kufranu ni'amil mun'imin butulce ma ni'imar Allah ne kuma butulce ma masu ni'imtar da ku ne mazajen ku kenan annabi ya musu kashe di dangane da wannan shahidin anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannu tare da yi musu sallama kuma mata ne wanda suke ajinabai duk da wasu malamai za su iya cewa ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi tamkar uba yake ga dukkan al'umma wasu malamai za su ce ai annabi sallallahu alaihi wasallama yana da amintuwa amintaccen Allah ne don haka babu wani abu wanda zai zamanto masa barazana ta janibin muru'a ko abin da ya kama da haka sabanin sauran mutane to ala'ayi halin dai wannan yana nuna jawaz wanda suka tafi akan jawazin to wannan yana daga cikin dalilai amma shi ma jawazin idza uminatil fitna idan aka amince daga fitina kamar yadda muka yi bayani wasu daga cikin malamai na kufa suka ce a'a ba a fara wa mata sallama sam ka zo kawai ka ga mata kawai ka ce musu wato ai mata su ga maza kawai su su zo su ce za su musu sallama a'a ba za su musu sallama ba wasu malaman haka suka faɗa mafi yawan malaman kufa suka ce ba za a fara wa mata mata ba za su zo su fara wa maza sallama ba me yasa mata ba za su fara maza sallama ba suka ce sai dai in maza ne suka musu sallama za su ansa to me yasa su ba za su fara musu suka ce a to ba ga an hana su kiran sallah ba ba ga an hana su yin karatu a bayyana ba ba ga an hana su kaza da kaza ba to kuma shikenan ai saboda ana so a kiyaye musu har abin nan muryoyin nasu ne ko amma muryoyin nasu ba al'aura ba ce ma abin da aka hana su ka su yi magana ta matuntaka don mace tana da murya kala-kala eh akwai murya wacce take ta shagwaba akwai akwai murya kuma ordinary to murya shagwaba ce ba a so a yi sai ga wanda yake muharraminta musamman mijinta ko uba ko makamantan irin wannan amma murya wacce take ordinary to wannan ita ce in magana ta kama ta da wani sai ta yi ko da matan annabi sallallahu alaihi wasallam abinda aka musu umarni kenan fala takhda'na bil qawli fa yatma'a alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa kaga inda a ce murin sa al'aura ne ba za a ce matan annabi wa qulna qawlan ma'rufa qur'ani ba to qawlan ma'ruf shine magana wacce take babu wani raurawa a cikinta ta hadithin da yana nuna dalili ne na halaccin yin sallama idan har ya zamanto an aminta daga fitina amma idan har ana ga cewa sallama za ta iya jawo wa hanyar da za a iya samun fitina immediate ko kuma long term to nan duk ba za a yi ba ana sai ka'idan nan dar'ul mafsadati muqaddamun ala jalabil manfa'a sai aka wannan ka'ida usuliya eh ai sallama manfa'a ce barna da za ta iya faruwa ko mafsada ne wanne ake so mu gabatarwa in sun yi bracket ana so mu gabatar da dar'ul mafsada ne akan jalbul manfa'a Allah ya samu dace قال حدثنا مخلد قال حدثنا مبشر بن إسماعيل عن ابن أبي غنية عن محمد بن مهاجر عن أبيه عن أسماء بنت يزيد الأنصارية حديث دي أسا يكون وزوج أسماء ابن يزيد الأنصارية تتي مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في جوار أتراب لي النبي صلى الله عليه وسلم يا شود يغريني وأنا في جوار أتراب لي إنا تاردا ina makwabtaka kenan ina tare da atrabin tsararraki na tirbu shine tsara na mace atrab jam'in su kenan tsararraki na mata tsararraki na muna tare fa sallama alaina sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana sallama wa qala sai ce iyyakunna wa kufral mun'imin kashedunku da butulcewa masu ni'imtanku ta ce wa kuntu min ajra'ihinna ala mas'alatihi ni kuma na kasance ina daga cikin waɗanda suke daurewa wajen yi wa annabi tambaya jira'a anan ba ana nufin zarɓaɓiya ko katobara ba ne wanda nake daurewa in tambaye shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana da kwarjini kamar yadda wata mata ta ambata Zainab bintu Mas'udin al-Thaqafiyya sun je suna so su yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya sai suka kasa shi da suka shiga gidan sai suka kasa zuwa inda Annabi yake sai ga Bilal ibn Rabah sai suka ce je tambaya musu Annabi shine suka ce ai Annabi Allah ya sanya masa al-mahaba kwarjini Allah ya sanya masa kwarjini don haka sai suka kasa zuwa su je su masa tambaya to don haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana da kwarjini wani lokaci ba sa iya dumfararsa da wata mas'ala kuma a ta wani gefe kuma an hana su yawan yi wa annabi tambayoyi daga baya ko la tas'alu an ashiya'a in tubda lakum tasu'ukum wa in tas'alu anha hina yunazzalu alquran tubda lakum tubda lakum afallahu anha To shi ne nan ta ce, Ina daga cikin wanda suke daurewa wajen yi masu tambaya, fa kultu sai na ce, yayin da ya faɗi wannan magana, ya Rasulallah ya manzan Allah, wa ma kufurul mun'imi, menene butulce ma, wato, waɗanda suke ni'imtar da mu, ƙala sai annabi ya ce, la'alla hida kunna ta ɗulu aimatuha min abawaiha, wataƙila ɗaya daga cikinku, aimatuha, zamanta na rashin aure ta ɗulu sai ya tsawaita min abawaiha daga mahaifanta wato ta daɗe tana tare da mahaifanta ba ta samu ta yi aure ba sun mai arzuku Allahu a zauja sannan kuma sai Allah ya arzuta ta da miji wa yarzuku ha min walada kuma ma Allah ya arzuta ta da ɗa da wannan miji ƙaruwa ta samu ko kuwa ƙaruwa ne akan ƙaruwa na ɗaya ga miji da yake kulawa da ita na biyu kuma ga arzikin ɗa da ta samu da wannan mijin sai annabi ce fatagababul gababa wata ran sai ta fusata fusata fatakfuru sai ta butulce ba ana nufin kafircewa ba sai ta butulce fataqulu sai ta ce ma ra'aytu minka khairan qattu ni ban taba ganin wani alheri tare da kai ba ta manta dan da ta samu ta manta tsawon zaman da suka yi dawaini yadda yake ta mata amma sai ta ce bata taba ita wata tsiyar ma ta taba dauka a gidan nan ne duk wani al'ada mata sukan yi to kuskure ne baya halatta yin irin wannan ɗin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana sabbaba musu shiga wuta saboda butulce ma Allah ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana mallam ya yashkurun nasa la yashkurullah duk wanda baya gode wa mutane a ni'imomin da suka yi masa to Allah ma ba zai gode wa ba don haka ashe wanda yake gode wa mutane a ni'imar da suka masa ya appreciating to shi ne zai gode ma ni'imar Allah ma. To nan dai shi ma yana ƙara jaddada mana halacci ne na yin sallama, amma idan an aminta wato daga fitina kamar yadda muka ji a baya. Wani babi ya ce babun man karha taslimal khassa menene taslimal khassa ka keɓe mutum ɗaya da sallama. ka zo jama'a suna nan amma sai kai wa mutum da ya sallama kan mutum da ya kawai ka dosa assalamu alaikum malama ne lafiya lafiya sauran kuma ban da su to shine daga cikin magabata sun karhanta yin haka ko da mutum da ya kadon fara cikin jama'a za ka yi magana da shi kar ya zama ka keɓe shi kaɗai da sallama kai sallamar a jama'a baki ɗaya har da shi ɗin wanda kake nufata kana kuma sai buƙatar ka ka aiwatar tare da shi amma ka keɓe shi kaɗai sallama an karhanta haka sun kyamaci haka su magabata shine man karha tasliman khassa wanda ya karhanta keɓantacciyar sallama قال حدثنا أبو نعيم عن بشير بن سلمان عن يسيار أبي الحكم عن طارق قال كنا عند عبد الله جلوسا فجاء آذنه فقال قد قامت الصلاة فقام وقمنا معه فدخلنا المسجد فرأى الناس ركوعا في مقدم المسجد فكبر وركع ومشينا وفعلنا مثل ما فعل فمر رجل مسرع فقال عليكم السلام يا أبا عبد الرحمن ترى حديث يزوزو طارق a kansa ne ya tuke Tarak tabi'i ne yana cikin almajiran Abdullahi dan Mas'ud yace kunna inda abdullahi julusa muna tare da abdullahi ibn mas'udin muna zaune faja'a azinuhu sai mai masa shela ya zo ma'ana mai sanar da shi al'azan ai shela ne ko sanarwa sai mai sanar masa ya zo faƙale ce kad qamatis sala an fatsai da sallah wato abdullahi yana masallaci ai majalisinsu masallaci ne masallacin basra to yana zaune suna karantarwa tunda masallacin ƙato ne jama'a za su tashi su yi ta nafulfuli ma kai ba za ka gane cewa sallah aka tsayar ko nafulfuli yake ba saboda yawan nafulfulin da suke yi to shi yana zaune yana bayanai sai wani ya zo ya ce masa an fatsai da sallah yanzu me ya rage kuma sai a katse darasi ko sai a tashi a tafi shi yasa kasuwa a cikin masallaci zaka iya ganin can wajen halka malami yana karantarwa wani waje can halka saboda girman wajen fadakalna almasjida yace faqama sai muka tashi wa qumna ma'ahu sai muka tashi tare da shi fadakalna almasjida muka shiga masallaci fara'an nasar ruku'a sai yaga mutane suna cikin ruku'u kenan wannan yake nuna ma ba cikin masallaci suke ba suna waje sai ga mutane a ruku'u har an kai ruku'u kenan tunda ai su ba ba sauti suke da shi mukabbirul aswat irin namu ba ka san mu yanzu mutum sai ya zauna ya ji an yi kiran sallah ma amma sai ya zauna a waje ana ta zance bai shigo masallaci ba ko yana cikin abin hawansa bai shigo masallaci ba har sai lokacin da ya ji an soma kad kamati sala kad kamati sala tukunna mutum sai kamo hanya sai shigo alhali wanda yake ya kamo hanya ya zo masallaci da alwalarsa ya zo masallaci da alwala sharaɗin kenan ya iyo alwala sai ya taho masallaci to duk takawan da zai yi ana ba shi lada a gurbin ana yaye masa zunubi a gurbin kuma idan ya zo ya shiga cikin masallaci sai ya nafila ko da raka'a biyu ne balle a ce yayi wasma to ko nafila raka'a biyu yayi sai ya zauna ya zauna yana jiran a zo a yi sallah matuƙar dai dama sallar ce ta kawo shi masallacin ba wani abu sai shi to iya zaman da zai da jiran awa ɗaya zai yi ana rubuta masa ladan sallah yake yi to kaga ashe wannan ya fi riba akan jira a waje ko wanda yake zaune a waje kaga shi bai samu wannan ribar ba to don haka lokacin da suka shigo masallaci ina wajen ne fara'an nasa ruku'an fi muqaddamil masjid sai ga mutane sun yi ruku'u a can gaban masallaci ya gansa a cikin ruku'u fa kabbara wa raka'a shi ma sai ya kabbara ya ruku'u wannan abinda malamai suka rinjayar kenan mafi yawa akan ce wanda ya riski limami a ruku'u halin ruku'u ba kiliya suka yi a hanya ba kasa akwai kiliya a hanya ko shi ya ce Allahu akbar zai tafi shi kuma liman yana sami Allahu liman hamidahu to kiliya suka yi ba su haɗu ba wannan bai saraka'a ba amma idan dai har ya ce Allahu akbar ya samu liman a ruku'u ya yi tasbihi ko da sau ɗaya ne cikin nutsuwa tukun na lima ya ce sami Allah liman hamida to ya riski raka insha Allah to don haka Abdullahi dan Abbasin sai ya kabbara wa raka'a sai ya ruku'i wa mashaina yace sai muka dan yi tafiya wa fa'alna mithla ma fa'ala sai muka aikata irin abin da Abdullahi shi ma ya aikata amma wannan abin da Abdullahi ya aikata akwai sahabin da ya aikata haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shi ba za ka kafa dalili da wannan ka ce za a yi ba a can baya kai ruku'u kuma sannan in ka dago kai tafiya ka haddasa ku Annabi ya hana yin haka mun gane wani ya zo shi yayi ruku'u a bayan sahu sai aka ɗago ya ɗago tukunna sai ya tafiya sai ya riske inda sahu yake to annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya bashi mu'jiza yakan ga mutane ta baya in dai sallah ake yi lokacin da ake cikin sallah Allah yana bude masa ya ga mutane ta baya haka yi fada sallallahu alaihi wasallam to annabi ya ganshi shine bayan da aka ida ya ambata masa ya ce ya zo ne sai ya ji tsoron kada sallar ta kubce masa annabi ya ce zadakallahu hirsan wala ta'ud Allah ya kara ma kwaɗayin san jami'i amma kar ka sake kaga tunda ya ce wala ta'ud kar ka kuma iya abin da annabi ya faɗa ya ce in kun zo kuma sallaci ku je ku shiga sahu ma adraktum fasallu wa ma fatakum fatimu abinda kuka riska shi za ku sallata wanda ya kubce muku kuma sai kuma ciko shi don haka abinda ka riska wannan za ka yi famarwa rajulun musri'un ya ce sai wani mutum ya zo musri'un yana cikin hanzari bayan an yi da sallah kenan faƙala sai ya ce alaikumussalam ya aba abdurrahman kamar ya masallama kamar ya ce assalamu alaikum da sai juya kalmomin alaikumussalam ya aba abdurrahman yanzu nan a waye wa sallama abu abdurrahman waye abu abdurrahman abdullahi ibn mas'ud yanzu abdullahi yana tare da mutane amma da ya zo sai ce kamar assalamu alaikum ya aba abdurrahman yanzu a shi kaɗai ya yi wa lokacin da ya masa sallama faƙala sai shi abu abdurrahman ɗin ibn mas'ud sai ce sadakallah wa ballaga rasuluhu Allah ya yi gaskiya kuma manzansa ya isar sai faɗa haka labari zai biyo baya kenan falamma sallaina raja'a bayan da muka ida sallah muka koma fawalaja ala ahlihi har ma ya shiga wajen iyalansa ya fito ma'ana ya shiga gidansa kenan ya fito wajalasna fi makanina muka zauna a gurbin namu na wato a gurbin mu nan taziruhu muna shauraran fitowar Abdullahi hatta ya kharuja hadda ya fito hatta ya kharuja har ya fito fa qala ba'duna li ba'din sai wani sashen mu yace masashi ayyukum yas'aluhu waye zai masa tambaya ai san ji ya faɗi wata magana da wancan ya ce assalamu alaikum ko alaikum assalam ya abu abdurrahman sai ya ce sadakallahu wa ballaga rasuluhu Allah ya faɗi gaskiya ko manzon sai ya isar to ai dole akwai ƙarin bayani kuma bai musu ba ya shiga gida to don haka sai suke tattaunawa su almajirai wane ne zai yi masa tambaya qala dariqun marwayacin hadisin dariq sai ya ce ana as'aluhu ni zan tambaye shi fa sa'alahu sai ko ya tambaye shi فقال سي عبد الله بن مسعود يace عن النبي صلى الله عليه وسلم قال daga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce baina yadai sa'a taslimul khassa wa fushu tijarati hatta tu'ina al mar'atu zawjaha ala at tijara wa qat'u al arham wa fushu al kalam wa dhuhuru shahadati bizzur wa kitmanu shahadati al haqqi kaji abin da ya ji daga annabin ya ce annabi ya faɗi gaskiya ya ga wani abu ya faru wanda annabin ya faɗa annabi sallallahu alaihi ya ce baina yadai sa'a gabanin alƙiyama za a samu wasu abubuwa taslimul khassa keɓantacciyar sallama a keɓantar da wanda sallama kaga yanzu shi an masa ko to shi saka ce sadakallahu wa ballaga rasuluhu Allah ya faɗi gaskiya kuma manzansa ya ƙi da saƙo kenan wannan yana nuna Abdullahi ya kyamaci abin haka ne inda haramun ne kata'an da zai ce kar ku sake kenan wannan ya nuna Abdullahi ya kyamace yin haka wa fushuwut tijara da kuma watsuwar kasuwanci kasuwanci zai bazu hatta tu'ina mar'atu zawjaha har a kai matsayin da mace za ta taimaka wa mijinta alal tijara akan kasuwancinsa adatan maza aka sani da yin kasuwanci su suke yin safara su tafi ƙasar sham su ɗebo kaya su tafi sauran garuruwa su ɗebo kaya da saurakinsu su kai nasu su ɗebo wani mata su kuma suna kula da shi'unul baiti al'amura da ya shafi gida tarbiyya renon yara amanar gida da amanar mai gida da makamantansu To, gabatowar kiyama ya ce wannan ma zai watsu, kasuwanci zai watsu har mace ta rika taimaka wa mijinta a kayan hidimar kasuwa. i ta je ta saro masa kaya ta iyo masa oda ita ma ta fantsama ta je dubai ta je kano da su ake gogayya a kantin kwari wajen sayowa kayayyaki ita ma ta yi oda ta yi waya a ɗebo wobil duk da sauran wasu abubuwa irin wannan in babban attajiri ne to yanzu da hajiyoyin ake running businesses ba wai alladin shi kaɗai ba ne har da hajiyoyin ake running businesses ita ma wata executive director ne a abinan a kamfanin da makamantan irin wannan duk kaga ai abinda da ba haka ake yi ba a dukkan al'umai a dukkan al'umai wanda suke musulman da wanda suke kafiran ba haka ake yi ba to amma yanzu al'amarin ya canja saboda qurbus sa'a abubuwa ana samu inkilabul mawazin al'amura sukan canja daga salon da aka san su upside down. To ciki ya ce, hatta to inal mar'atu zaujaha ala tijara ko, wa ƙato al'arham za a samu katsewa zumunci, subhanallah, zumunci ya katse. Yanzu an kawo wajen ko ba a zo ba, an zo, illa marahimallahu, sai wanda Allah ya rahama, an zo wajen katsewa zumunci. dan abin da bai ta aka kira kira ba sai kaga wanda suke shaƙiƙai nono wannan sha ba mu wannan amma sai ga kuma an yi baram-baram wannan ba ruwansa da wancan waccan ba ruwansa da wancan baram-baram kaman abokan gaba wallahi zamani ƙarshen zamani ne alamun ƙarshen zamani ne wa fushuwul qalami da kuma bazuwan alƙalami yaduwar alƙalami ma'ana rubuce-rubuce za su yi yawa na ƙarya da na gaskiya mai kyau da mummuna fushuwul qalam yanzu kuma an samu ko baje baje ƙaryar ma yanzu ita tafi gaskiyar yawa ana ta rubutawa eh a yanzu ai ba print media ma yanzu ake ba print ma ake maka magana ba ga ga abin nan yanar gizo zinna fabricated labari a watsa cikin duniya na ƙarya mutane ba tare da tantancewa ba kawai sun yadda hatta hidimar addinin ma sai wani ya tsara wani abu kyakkyawan abu kamar na gaske sai amma so yake karkatar da mutane ya cusa wani abu wanda mai ilimi wanda ba shi da ilimi ba zai iya ganewa ba shi kuma ya yi ralayin akan wai sai a irin wa'annan media media a nan ne zai koyi addini ba zai je shi gaban malami da littafinsa ba balle a tantance masa tsakanin zarrai da abawa shi a can zai ɗauka bai san ma waye san daɗin ba sunansa kawai ya gane yana following ɗinsa ko kuma ai sharing ɗin abu kawai wani ya yi wani right up ɗinsa wallahi ƙarerayin da nake karantawa suna da yawan gaske a whatsapp ne ma ni sai a turo irin group group ɗin nan da mutum sai ga wani ya rubuto waɗansu abubuwa na falala ko a jingina wa annabi irin yadda mutane suke yanka wa annabi kare abin har ya zama to ka tsorata wallahi a nuna maka waɗansu abubuwa wani azkar ko a ayyana wata rana a ce wannan rana ranar arfa ga abin da ake yi ga abin da ake yi ko a wannan rana goman goman zulhijja a ranar farko ga abin da ake kuma a nasarta ga annabi ƙarya an rubuta fushuwul kalami bazuwar alkalami a rubuta zantuka wanda yake ba na gaske ba a kau da mutane wa zuhuru shahadatu zur da kuma bayyanar shaidar zur shaidar zur shine bai gani bai ji bai gani ba kawai sai yanka zance na ƙarya sai bayar da shi kuma a matsayin shaida wancan labari ne labari ne ba a matsayin shaida ba wannan kuma a matsayin shaida ne testimony ne ya zo shi ya ba da shaida a kan wani abu alhali kuma ƙarya ce to wannan zai watsu a tsakanin mutane shaidar zur wa kitmanu shahadatul haqqi da kuma koyewa shaidar gaskiya mutane za su dinga koyewa shaidar gaskiya su ki fada saboda fadan shaidar gaskiya wataƙila zai tamfarin da duniyar su to sai a ki fadan shaidar gaskiya wannan duka abubuwa ne wanda yake na daga cikin amaratu sa'a abubuwa wanda yake nuna alkiyama ta kusato wallahi musta'an to abdullahi dan abbasin abdullahi dan mas'udin ya ambaci waɗannan shahidan da ya a ciki shine karahiyatu taslimil khassa sai mu tsaya anan insha Allah saboda lokaci abinda muka faɗa daidai muna roƙon Allah ya ba mu lada ya ba mu ikon kiyayewa da aiki da shi wanda muke kuskure muna roƙon Allah ya yafe mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم